الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata biyu ga watan safar shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace ga da talatin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin waqayatul insani min aljinn wash shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahu Allah ta'ala dan uwa yanzu muna karatu a cikin al-fasl al-khamis fasili na biyar alaqatul alaƙatul insan bi shaitan alaƙar da ke tsakanin ɗan adam da kuma shaidanu ajiye idan ba a manta ba mana bayani ne game da maratibul igwa martabobi ko matakai da shaidan yake bi wajen halakar da mutane wanda malam ya kawo mana tun daga kan martaba ta ɗaya zuwa martaba ta bakwai wanda martaba ta bakwai ita ce matakin da babu wani dan adam musulmi mumini da zai iya tsallake ta shine idan shaidan ya gwada hanyoyin da zai yi wajen ya ga kayi abin da ba daidai ba ya ga bai samu nasara a kai ba to sai amfani da awanu su ne mataimakansa awanuhu min aljinni wal ins daga cikin mutane da aljanu sai in gizo maka su yadda za su rinka matsa maka a duk wani sashi da kuma wani al'amari daga cikin al'amarin rayuwarka ya kasance sun hana ka sakat duk wani abin da kake gani za ka yi to za ka same su a wajen isimala yake mana bayani cewa a wani matashi daga cikin matasa shi ma ya fuskanci irin wannan matsalar shine ya yi waƙe baitika ne masu yawa gaskiya sun kai wajen 41 ko 42 ina ji sun kai guda 42 to za dai makaranta abin da ya sami insha Allah ta'ala ya ƙulu yana cewa abdun sarafi lailatin balma haraban bi taqwahu min alfahsha ma'ana bawa ne sarafi lailatin balma da ya yi tafiya cikin dare daren da yake mai duhu haraban bi taqwahu ya yi wannan tafiyar ne don gudu da tsoron allansa don gudu da takawarsa min alfahsha'i daga alfasha haraban min alfitani lati hatat bihi ya yi ƙoƙarin gudu ne min alfitani lati daga fitintunin da hatat bihi suka dabaibe shi suka kewaye shi min fitnati sarra'i wadda daga fitintunu na jin daɗi da walwala da kuma fitintunu na lokacin mai kunci da matsi akwai fitintunu na lokacin sararawa lokacin da kake cikin jin daɗi lokacin da kake cikin yalwa lokacin da kake cikin lafiya wannan akwai jarraba da Allah maɗaukin sarki yake maka akan haka akwai kuma fitintunun lokacin kunci da matsi lokacin da babu kenan shi ma akwai fitintunu da jarrabawa da Allah madaukakin sarki yake yace to kokari yake ya gudar da imaninsa daga fitintunun waɗannan lokuta guda biyu gaba daya abdun fata fi mustahalli shababihi yace bawa ne da yake matashi a cikin ganiyar samartakarsa ganiyar samartakarsa lokacin da ake tsammani ko kuma lokacin da ake sa rai ake samun inhiraf daga galibin matasa ake samun kifewa za ka ga galibi lokacin matasa da wahala ka samu matashi a irin wannan shekarun ya tsaya ya zama mutumin kirki sosai yadda ya kamata saboda lokaci ne da yake jin samartaka kwarai da gaske to a irin wannan lokaci Allah madaukakin sarki shi kuma ya bashi shiriyarsa arafa al-huda wa tariqahu bi safa'i ya san shiriya a wannan lokaci da hanya ita shiriyan bi safa'in kuma a tace tatacce shiriya ta annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qara'a al-qur'ana tafahuman wa tadabburan ya yi ƙoƙari ya karanta alƙur'ani ta fahiman karatu kuma na fahimta ma'ana karatu na ƙoƙarin sanin ma'anonin ayar wata dabburan da kuma tadabburi na ayoyin lokacin da yake karanta su yana ƙoƙarin hararo ma'anar ayoyin ya kuma sa su a cikin aikinsa na yau da kullum waka za ta da lissunnatil gharra'i haka nan kuma yi ƙoƙarin shiriwa zuwa ga sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wacce take mai haske wara'a hayatas salihin sa'idatan ya duba yaga rayuwar da take rayuwa ta masu rabo ita ce rayuwar mutanen kirki saboda haka sa'idatan bil khair fil isbah wal imsa'i ya duba yaga rayuwar bayan Allah nagartattu ita ce sa'idatan bil khair rayuwa ce da take da cike da alkhairi da samun rabo fil isbah wal imsa'i da safiya da maraice fatashawwaqat nahwa as-sa'adati nafsuhu sai zuciyarsa ta yi shauki ta so karkata zuwa ga inda rayuwar nagartattun bayan Allah nan take shine wajen samun sa'ada din waqada yuhadihidu shawqahu bi khafa'i yawayi gari yana kokarin motsawa yana lallabawa zuwa kaiwa ga wancan inda rayuwar nagartattun bayan take bi khafa'iya boyi ba tare da kowa ya sani ba hatta idan tazama alhuda bi azimatin lillahi khalisan min alahwa'i har sai da ya lazimci shari'a ya san shari'a ya karance ta bi azimatin da gaske eh shine bi azimatin yayi abin da gaske lillahi kuma yayi ne dan Allah khalisan min alahwa'i wanda ya kokarin raba shi da suwisoyin zuciya yayi ne dan Allah subhanahu wataala shi shi kadai nadat bihi fitanud dalalati jahratan wada'athu bitazayyun wal iqra'i kawai sai ga fitintunun bata suna kiransa a bayyane bata ta ko ina tana suna kiransa fitintunu na bata suna kiransa dan yazo zuwa gare su a bayyane wada'athu bitazayyun bitazyini tana kiransa ta hanyar ƙawata mata kanta wal igra'i da kuma ƙoƙarin kwaɗaitar da shi wasu abubuwa nata wata zayyanat duniyahu fi aswabiha duniyarsa ta rinka ƙawata mata ƙawata masa kanta fi aswabiha a cikin tufafin ta kala-kala tana canza masa tufafi daga wannan zuwa wannan dan yayi kwaɗayi ya kai ya tafi zuwa gare ta bi mabati wa nawadhirin kahla'i da murmushi kala-kala da kuma kallo irin na budurwa wacce ta sa kwalliya idanta eh irin kyakkyawar budurwa wacce ta yi kwalliya ta sa kwalliya idanta to ta duniya ta fito masa irin wannan dan ya karkata zuwa gare ta ina fata an fahimta yawa yawa yace wagadat taghurru an-nas fi igwa'iha hatta adallat akthar ad-dahma'i tawaye gari tana rudar mutane fi igwa'iha a cikin batatta ita duniya kenan tana rudan mutane ta halakar da wancan ta kifar da wancan wancan ma ya shiga cikin rudi hatta adallat aktharat dahma'i har sai da ta halakar tabatar da mafiya yawan mutane addahma daga adduhum ne shine taron mutane kenan da yawa eh taron mutane da yawa sai da ta halakar da mafiya yawan mutane ba su ankara ba duniya kenan dan bawo shi yace duniya budurwawa Allah kiyaye wana sha bi mustama'in bihi ikhtalata alhuda bi quwwar rada wan nur bi dhalma'i wannan matashi ya taso ne bi mustama'in bihi ikhtalata alhuda a cikin wani society wani abin da mutane wani taro na mutane wanda ikhtalata alhuda shiriya ta cakuda bi quwwar rada da kuma ƙarfi na halaka arrada shine halaka eh shari'a ta ta kuɗa da abin da yake na bata a waje guda wan nuru bi zulma'i haka nan duhu ya ta kuɗi da me da haske ma'ana ya taso a cikin society din da bata da shari'a suna tare duhu da haske suna tare abubuwa ne da ake yin su na rashin kyau da masu kyau a tare gaba ɗaya a cakuɗe kuma kowa ya kan basu wasu zuciyarsa ne wannasu ta'khudhu minhu ma yurdi hawa mutane kuma suna kokarin su dauki su dauka ne daga gare shi shi ma yurdi hawa abinda zai dace da san zuciyarsu duk abin da ya dace da san zuciyarsu idan ya faɗi magana shi suke dauka kawai fa idza ta'arada idan kuma yayi cikaro da san zuciyarsa abin da ya kawo musu fa huwa fi iqsa'i to za su mai da shi can gefe can kasa su mai da shi ne fi iqsa'i ma'ana ba za a dauka ba kenan idan ya kawo musu abu ga ya dace da san zuciyarsu to wannan gaskiya ce sai su dauka amma idan ya kawo musu abin da bai dace da san zuciyarsu ba ko da ba daidai bane ko da Allah da manzansa sun hana to ba za su dauka ba sai su kushe shi sai su faɗi bagan magana a kansa in ji'ita bil haqqi sarih tuqimuhu yace in ji'ita bil haqqi sarih tuqimuhu idan ka zo da gaskiyar da take karara a fili kana so ka tsaye da ita a cikin su wasada'ata fihi bi sunnatin bayda ka zo musu da gaskiya ko kuma da sunna ta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi farafat don kokarin kare waccan gaskiyar lam ya'rifuha qabla za min jahilihim irin sunnar da basu santa ba da saboda jahilcin su sunna ce ta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi amma su basu santa ba me yasa basu santa ba saboda basu karatu ba saboda jahilcin su amma dai hadisi ne na annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo musu aulam tarid bi wasiyatil aba'i ko kuma irin abinda bai zo ba a cikin wasiyar iyayensu ma'ana in nawa da na aba ana kenan ko ba su samu iyayensu suna yi ba ba su samu iyayensu suna yi ba a da to in ya zo musu da irin wannan abin qamat qiyamatuhum wa ruwi'a jam'uhum al-qiyamah zai ta tashi me ake me ake nufi da al-qiyamah zai ta tashi hankali ya tashi kenan ko wa ruwi'a jam'uhum gaba daya taron su gaba daya gaba daya a mutane duk su fargita su razana wani irin razana ma'ana su yo kansa kenan gaba daya wa ra'auka mubtadi'an wa zaqigwa'i amma suna ganin ka a matsayin wani dan bid'a kai ne dan bid'a wa zaqigwa'i ma abutun bata wanda yake ya bace kenan kai da ka zo musu da gaskiya da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma kai ne dan bid'a yanzu ba haka ake cewa yanzu in ka zo da abin da ke na sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ce ai wannan abin da ka zo da shi sabo ne bayan sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shekara 1300 da wani abu annabi ya faɗe shi to amma saboda mutane ba su karatu ba san shi ba kai yanzu Allah ya taimake ka kai karatu ka zo ka ce mutane a dawo kan abin da annabi ya ce ayi sai a ce to ka ganshi nan ya zo da sabon abu so yake batar da mutane yace aturidu tabdilan lidini shuyukhina wa tariqati al-uzama'i wal wujaha'i shin kana so ka canza mu daga addinin shiyuhina tsofaffinmu manyanmu ne iyayenmu da kakanninmu wa tariqatil uzama'i kana so ka canza mu daga hanyar manya-manyan cikinmu ne wal wujha'i da masu matsayi a cikinmu za ka mana sabon abu duk ga iyayenka nan da kakanninka wanda sun haife ka su basu sani ba sai kai sai a maka hujja da wannan kai washe ka taso washe aka haife ka ga iyayenka nan da kakanninka idan ma malinta ne akwai wanda sun gida bika me yasa ba su kawo sai kai wa mata arafta hudan nabiyyi wa dinahu duk lokacin da ka san shiriyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da addinin sa kaje kai kokari kai karatu ka gano sunna ka zo zaka faɗakar da mutane bil amsi kunta fatama al juhalai sai su maka ba kai ne yaron nan wanda jiya kana tare da jahilai ba kai ne zaka kai karatu zaka koya mana karatu ina fata an fahimta yawwa bil amsi kunta fata ma al juhalai jiya kai da yaron na fada kana tare da jahilai ƴan uwanka kana yawo anan wajen mana ganin ka kaza da kaza yanzu kai ne zaka zo ka tsaya koya mana karatu sai a ce kai kankanta eh kun san ana fuskantar irin wannan al'amari da yawa idan idan ka zo kai karatu ne sai ya ce ai shi abin da yasa bai da kai ba saboda kai kai yaro ba zai bi ka ba amma kuma abin mamaki sai kaga idan na kuɗi ka bashi ba zai ce ka yaro bane zai karba ba haka bane yawwa duk wanda yace idan ka kawo abu saboda kai yaro ne ba zai karɓa ba na addini inda kuɗi ka bashi ba zai sai kai yaro bane haka ne ko haka kuma idan kai yaro ne karatun da karanta masa shi ma yaro ne ina fata ai qur'anin da ya girme shi ma ko ba dai shagaru yake ji da shi qur'ani ya girme shi qur'ani aka saka da shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi na san bai zamani da annabi ba ai ai alqur'ani ka karanta sunna ka karanta inda magana ka ce taka to da sai ya ce kai yaro ne kai yi shiru amma abin da ka karanta ya girme shi to kullum abin da ya kamata kallo kenan ita gaskiya ita ake kallo ba wanda ya faɗi gaskiyar ba yawa an mutum gaskiya ya faɗa gaskiya wallahi ko daga shi ɗan ta zo karɓar ta ake idan nagarta kake ji ita ka kai annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan shedanci wanda ya faɗa magana yake ji da ita ya kai shedan ne shedan ya faɗi magana annabi ya gazgata shi ya ce haka ne ba ga ba shikenan ba yau ba ka kalli kawai zancen da aka faɗa ba wai wanda ya faɗi zancen ba yace to sai su ce masa ai shine yaron nan da yake tare da jahilai yanzu ya zo zai musu karatu فإذا أقمت عليهم حجج الهدى ودمغت باطلهم بدون خفاء idan ka tsayar musu da hujjoji na shari'a ka kawo musu ayoyi da hadisai da maganganun malamai ka ce ai ba yin kanka bane kai ma ayoyi ne da hadisai ka kawo musu wada marta batilahum biduni khafa'i ka ragargaza barnar da suke ba tare da kuya ba da marta shi ne ka ragargaza abin ka lalata shi ba tare da barna ba qalu هذاك منفر ومشدد وإذا به استمسكت أنت مرائي سيكا جسنا تيوى هذاك منفر تو wannan irin mutanen da suke kore mutane wa mushaddidu da mai tsanantawa yafi tsanantawa a cikin addini eh wannan kai da awata kuma kore mutane zati ba kiran mutane zati ba za su rinka kiranka da sunaye kala kala wa idza bihi istamsaka wa idza bihi istamsakta anta mura'i idan kuma ga kokarin riko da wannan abin da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aiki da shi sai sai maka kuma riya kake yi sai sai kana riya eh abin da kake na kokarin zuwa masallaci kai sallah ka je karatu ka dau littafi a ka tafi karatu kai kaza sai a ce riya yake yi a yana yi ne dan a ce gashi gashi kaga dai ba tsira kenan lamma atahum bil huda hadha al fata yayin da wannan matashi ya kokari ya zo musu da shari'a nafaru nufur al-humri wal hamqa wal hamqa'i sai su gudu daga gare shi irin gudu da jakuna da kuma wawaye suke yi wastahza'u bi sulukihi wa bi dinihi wa 'anil huda fatanu bil idha'i zasu masa izgili bi suluki da hanyar da yake bi ta sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa bi dinihi za su yi wa addinin sa izgili za a yi wa yadda yake sa kayan sa izgili yadda yake magana sa izgili ko sai yanzu magana ustazai ma izgili ake musu ya magana ustazai daban take idan mutum ya yi so yi maka izgili sai yana kwatanta maganar ka da sauransu to duka za a rinka mutum izgili da addinin sa da hanyar da yake bi wa anil huda haka nan da shari'ar da yake bi ita ma za a yi mata izgili fatanu bil idha'i za su fitine shi da cutarwa nau'in nau'in cuta kala-kala wa idza ra'awhu yalinu aw tama'u bi an yusqi lahum fatanu bil ighra'i idan saga yana kokarin tausasa musu yana kokarin jan su da bin su a hankali sai su kuma su rinka kwadayin yusqi lahum shi kuma waye karkato yazo inda suke ya dawo ya bar abin da yake yazo inda suke fatanuhu bil ighra'i sai kaga suna ƙoƙarin fitinarsa da ƙoƙarin kwaɗaitar da shi da wasu abubuwa na duniya ana ƙoƙarin a jashi ko da kuɗi ko da mata ko da wani abu ko da wani abin da aka san dai zai ruɗar da shi ya bar abin da yake kai ya dawo fitanu ala darbil huda tughri fata fitintunu ne kala kala da suke ƙoƙarin kautar da wannan matashi daga doro na shari'a wa akhar wa akhiruhunna li fitnati sarra'i wasu daga cikin fitintunun kuma fitintunu ne na asarra na yalwa za su faɗaɗa da shi ko da dukiya ko da wani makamancin haka fatabayaqat akhlaquhu min halihi katabayiqil imanu fil ahwa'i sai sai dabi'unsa a lokacin kaga sun kuntata a gare shi min halihi daga halinsa ma'ana sai shi kansa kaga yana kokarin inkarin kansa da kansa saboda abin yayi yawa challenges ta ko ina maganganu sun yi yawa shi kan sai kaga baya jin daɗin abubuwan da suke faruwa malai ce ka tabayiqil imani kamar yadda kaga a kuntatar imani fil ahwai a cikin san zuciya ga imani ga san zuciya to duk inda imani yake yake so ya zartar da abin da yake na imani akwai san zuciya a wajen to imani zai kuntata a wajen wajada dirasata haythu kana qiwamuha akhlaqu su'in sha'a fil julsa'i to a lokacin sai ya samu darasin da ya gane cewa wannan al'umma ta sa ɗoruwa akan hanyar ta abu ne da ya shafi akhlaqu su'in sun takuda munanan ɗabi'a su sha'a fil julsa'i wanda ya yadu a cikin a cikin abokan zamansa bazalan nasihata sai kokarin yin nasiha wa mutanen da yake tare da su zaharatan wa bi khufiyatin haka ne ko zaharatan wa bi khufiyatin a fili da ɓoye wanda ya san duk zai iya bin su a fili ya masa nasiya ya masa wanda kuma ya san zai iya zai yi masa a ɓoye ya masa a ɓoye li zawihi wal ashabi wal zumala'i wanda suke tare da shi da abokansa da tsarekunsa duk yake musu nasiha gaba daya la siyama fi alihi wa qarabatan jahalu musamman ma iyalansa ko wanda suke tare da shi a cikin gida wa qarabatan da makusantansa jahalu da yake sun fahimci sun jahilci shari'a sun jahilci daidai suna yin abin da ba daidai ba to yafi mai da hankali wajen yi musu ne wajen yi musu wajen yi musu nasiha dama ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aka aiko shi abinda Allah ya ce masa mai wa anzir ashira takal aqrabina shine ka gargadi danginka na kusa kafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fito wajen mutane gaba daya sai da ya fara yi da danginsa na kusa kusa ya ce a fanadahun bilutfi nida'i sau da aka sai kirawo su da kira wanda yake mai laushi kiran da yake na tausasawa babu fazaza a cikinta babu kausasawa a cikin kiran nasa lakin na lam yasma'u qaulal huda sai dai basu saurari basu ji wannan kira da ya musu na shirya ba lamma ata min asgharil abna'i me dalili saboda wannan kiran ya zo daga mafi karancin shekaru daga cikin 'ya'yan gidan ne ma'ana shi karami ne kawai shi ne laifinsa ina fata an fahimta yawwa shi karami ne bal harabuhu bi kulli amrin munkarin bar ma sun yi kokarin ya kasa da dukkan wani al'amari na ki da aka san baya so ko aka san zai cutar da shi sun yaƙe shi da shi wa ramawhu bi ta'qidi wal a'ya'i sun jefe shi da in aka ce a taƙiri shi ne irin ƙudiri mutum ya ƙudirci abu irin mummunan ƙudirin nan ko ƙudiri mai tsanani haka irin mutum ya kasance irin mai tsaurin aƙida shi ne a taƙiri sai masa ayyana da tsaurin aƙida ce da shi duk mutumin da yake da addini galibi za ka ana masa mutane ga magari suna masa tana jifansa da irin wannan abu ai wani tsaurin aƙida ce da shi to galibi ana yi mutum irin wannan suna jifansa bi taqidi wal i'ya'i da kuma gajiyarwa yana yawan gajiyarwa da wa'azi ya kai kafiya wa'azi da Allah duk inda ka zauna sai aya sai hadisi ka bari a dan hira mana lam yanqimu minhu siwa an qalaha basi masa duk wannan abin da suke masa ba na ukuba da cutarwa shine wa ma naqamu minhum illa an yawwa basi masa ukuba ko cutarwa ba face kawai sai dan ya faɗa me ya faɗa yace Allahu rabbi zahrati wa khafa'i kawai Allah shine ubangiji ne Allah zan bi shi zan wa biyayya zan kauce abinda baya so kawai shine abinda ya faɗa fili na da koyina duk zan kasance ɗaya ne insha Allah ta'ala wannan abinda ya faɗa shine abinda yasa suka cutar da shi wa atahu diqan ba'd diqin faltaja saboda ka kunci bayan kunci ya rinka zuwa masa ya rasa inda zai sa kansa wannan ya masa azab wannan ya fita nan an jefe shi da kaza wancan ya haka shi ne faltada da ya ga abin yi yawa sai ya fake ya shku ilal maula azima bala'i so da ka sai kai kukansa zuwa ga maula shi ne Allah maɗaukakin sarki azima bala'i girman bala'in da yake fuskanta abin da yake ciki na bala'i sai kai kukan bala'in da yake ciki zuwa gawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa yaqulu ya rabbahu abduka mu'minu yana cewa ya ubangiji bawanka mu'mini ma'ana shikenan inni la akhsha fitnatad dahma'i ya ubangiji ina jin tsoron wannan fitina ta mutane da yawa sun fi ni yawa sirrin jayi kamar yadda annabi nuhu alaihi salam yace rabbi inni maghlubun fantasir yawa inni akhafu min ad-dalal wa innani ya ubangiji ina jin tsoron bata hakika ni ad'uka faqbilni wa da'afa du'ai ina roƙonka ya ubangiji ka karbe ni wa da'afa du'ai da raunin addu'ata ya ubangiji ka karbe ni an ƙifƙari gharikan fidduja ƙadira'ahu maujun yahidu wa wahshatu zalma'i ya ubangiji ka tsamar da wanda ya lime a cikin ruwa shine gharikan e wanda ruwa ya ci shi kenan shi yake nufi kenan fidduja a cikin duhun dare adduja shine sawadul layl eh sawadul layl wa zulmatu idan duhu idan dare ya duhu ka tsamar da wanda ya nitse a cikin ruwa kuma a cikin duhun dare qad ra'ahu mawjun wanda igiyar ruwa take firgitar da shi daga ra'a ne irin irin tsoro ko firgici qad ra'ahu mawjun wanda igiyar ruwa take firgita shi take tsorata shi yahiju tana kadawa kuma igiyar ruwan wa wahshatu zulma'i ga kuma duhun dare shi ma yana ƙara tsorata shi almauzu asifatu dhalali zalamahu zalamuhu irin igiyar ruwan da take kadawa al-dhalalu zalamuhu irin igiyar ruwan da take kadawa wanda duhun daranta duhu ne irin na bata duhun ta irin duhu ne na bata yace innal huda mutalabbisun bi khafa'i hakika ita kuma shari'a a lokacin an takuda ta an koye ta a inda ya kamata a ce an bayyana ta ba a fito da ita ba kaifal maqam yace to ya matsayin zai kasance wa kaifali an aktuma ya kuma za a yi ni na iya boye alhaqqa gaskiyar da na sani alhaqqa sariha gaskiyar da take a fili karar wacce na sani li rahbatin wa raja'i dan tsoro ko firgici ko kwadayin wani abu ita za a yi ne haka wa bayanuhu la budda fihi min as-salah hil ilmi aflaqa hujjatal juhala'i yace bayanin karatu kuma da fito da hujja da bayyana ta cikin mutanen da ba sani bai ce la budda fihi min salahi ba makawa sai mutum ya samu makami wani irin makami shine na ilimi ko shine ta min salahi ilmi daga makami na ilimi aflaqa hujjatal juhala'i wanda zan tsaga wanda zan yanka hujjojin jahilai shine aflaqa yace a'ni bi zaka ulil hadisi wa hizbihi abinda nake nufi da waɗannan sune ma'abuta hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa hizbihi wanda suke kokarin bin diddigin sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kiyaye hadisansa al'amilina bi hadihi wanda suke aiki da shari'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alwadda'i wacce take mai haske yace hadai hikayatu hali ashabil huda wannan ita ce labari ko hikayar ma'abuta shari'a wanda suke akan shari'a fi ghamratil ighra'i wal ighwa wal ighwa'i wanda wanda suke tsakanin a cikin tsanani guda biyu ga tsananin bata wasu suna kiran su zuwa bata wasu kuma suna kiran su zuwa ga kwadaitarwa zuwa ga abin da zai kai su zuwa ga wani abu na duniya wanda zai ruku zai ruku su ba abin da suke kai na shari'a yace ya rabbi fahfazhum wa sabbithum ala ya ubangiji ka kiyaye su ka tabbatar da su akan nasril huda was sunnatil bayda'i taimakon shari'a da kuma shari'a da kuma sunna wacce take farakal warzuquhum ihya'aha bi basiratin ka azurta su rayar da ita sunnar bi basiratin da ilimi warzuquhum sabran 'ala al ihya'i ka kuma azurta su yin hakuri akan abin da su fuskanta wajen rayar da sunnar waja'alna fiha nasiban wafiran ya ce mu ma ka sanya mana a rabo a cikinta rabo wanda yake mai yawa ya rabbi wansurna alal a'da'i ya ubangiji ka taimake mu akan makiya to wannan sune baitukan da ya kawo baituka ne da suke bayani akan abin da muka gabatar mutum ne ya fuskanci shari'a ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito yake kokarin bayyana ta sai ya kasance kuma abin ya zama masa kiki kaka mutanen da yake bayyana musu shari'a ba su shirya karɓar shari'a a lokacin ba to tunda ba su shirye karɓar shirye a lokacin ba shi kuma yana so ya bayyana ta zai fuskanci kalubale kala-kala saboda haka wannan shi ne abin da annabawa da manzanni suka fuskanta lokacin da annabawa da manzanni suka zo gaba ɗaya sun zo ne a cikin mutanen da suke kan wata hanya ta daban shi kuma yana kan shi kuma annabi da da manzo yana kan wata hanya ta daban yana so ya dora su akan tasa hanya to sai aka samu cin karo su sun yi nan bangaren shi yayi nan bangaren to shi sa sai ga annabawa da manzanni wasu an kashe su wasu an dake su wasu an cutar da su wasu an jefe su babu annabin da manzo da zai zo ya kira wanda ba a cutar da shi ba babu babu shi sa Allah madaukakin sarki ce babu annabi ko manzon da zai zo ya kira fato illa qalu sahiran aw majnun fato sai an ce masa ko dai mahaukaci ko kuma a ce masa me me sihiri wannan dole ne to haka shi ma wanda yake kokarin hawa kan tafarki irin na annabawa da manzanni shi ma sai ya fuskanci wannan kalubale irin wanda annabawa da manzanni suka fuskanta Allah madaukakin sarki ba mu dacewa fa hadha halul multazimin bil islam zahiran wa batinan mala yace to wannan shine halin wanda suke kokarin lazimtar addinin musulunci a boye da fili suke kokarin kankabe sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa humul ghuraba alladhina basharahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi sune irin al-ghuraba baki da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu bushara yace tuba lil ghuraba aljanna ko jin daɗi ta tabbata ga algharaba waɗannan baki din hadisi hadisi ingantacce a cikin sahih muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na cewa badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban addinin musulunci ya fara bako kuma daga ƙarshe zai koma bako ma'ana addinin musulunci lokacin da annabi ya zo ya fara kira zuwa gare shi bako ne tunda shi shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka a samu mutum daya mutum biyu suna bin sa a hankali kun ga abin ya zo a bako shi sa kun ana cewa annabi ya kawo sabon addini annabi ya kawo sabon addini a lokacin har suna kiransa saba me yasa me yasa suke kiransa sabi me yasa suke kiransa sabi saboda wai karkatacciya karkacewa addinin da mutanen da mutanen su suke kai to kun ga wai a matsayin su su kira kansu karkatattu su suke kana annabi karkatacce to sabon addini a wajen su shine addinin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam to haka addinin ya fara har ya karfi zamto kuma shine addinin da yake kowa shi yake so ya bi to ƙarshe addinin musulunci zai koma bako kamar yadda ya fara a matsayin bako ina fata an fahimta to zaka ga da wahala da wahala addinin musulunci ya koma farko yadda aka fara shi a ce kowa ya zama kafiri mutum musulmi yan kaɗan ne da wahala amma mai ake nufi da addini zai koma bako shine abubuwan addini za su koma baki abin da yake addini ne na musulunci annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya zo da shi kai zai idan ka fito da shi sai a ce ka zo da bakon abu da Allah yanzu ana faɗa ko ba a faɗa ana faɗa sunna ce ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kaje an ce ka zo da bakon abu a cikin ibadun mu sallolin mu da azumin mu da abubuwa da yawa idan ka zo kana wani abu sai a ce annabi ne ko sai a ce kana yin ba kana yin ba ka zo da wata bakwara ida kana wani abu yanzu wani wajen idan ka je kana sallah in zaka taso ka dunkula hannu sai wani ce wai mai haka bai san shi ba ka zo da bakon abu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya koyar to amma saboda shi bai san shi ba bako ne to haka zaka ga duk dabi umma da abubuwa mai zaga addinin musulunci ya zama bako wallahi yanzu duk mutum da yace zai dabba addini irin na annabi wallahi sai ya zama bako a cikin mutane namiji ne kai ko mace ka kalli siffa da ɗabi'a ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kace zaka dauka kai koyi da ita wallahi sai ka zama bako a cikin mutane daban zaka fita a ɗabi'unmu da halayenmu da ibadanmu da komai za ka ga galibi mun sauɗi hanya sai dai Allah ya dawo da mu kawai to wannan shine abin da ake nufi addinin musuluncin ƙarshe zai koma bako sai annabi ya ce tsuba lil ghuraba aljanna wasu malaman suka ce abin da ake nufi da tsuba ita ce aljanna wasu suka ce kuma dacewa da rabo ta tabbata ga waɗannan baki Allah ya samu daga cikin wannan bakin wannan hadisi game da na faɗa imam muslim ya fitar da shi kuma yan uwa wannan shine ƙarshen al-faslul khamis fasali na biyar wanda a kansa za mu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu shiga turuku shaitan fi idlalil insan hanyoyin da shaitan kuma yake bi wajen batar da dan adam wannan akwai wani abu naku ne a menene eh na'am eh na'am
بعاد نعم نعم يا رب اهدى الحسنين نعم وعدتنا يا رب واحشرنا مع الصالحين su kenan okay to ina ji a cikin abin da ya cire ni a cikin abin da malai ya cire ni ina ji saboda ya kamar da na ga muku akwai kare-kare da akwai cire-cire da ya gaskiya eh akwai cire-cire da ya to amma dai tun da abiya ne su babu babu wata matsala eh ba sai mu abin nan din su ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi didi Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk